أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلم من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تحسب إلهي نصرة تشجعني بها في دائرة نائتي ونفعة أنس ترفعني بها إلى سمائك وآتك وأدفت نور تعصمني بها والمسلمين إلي من جواب الجاهلين ومكر الماكرين وكل الظالمين وطغيان البغاة المتنفسين وشماتة الأعضاء الطالين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junanmu abinda zai amfani mu duniyarmu da kuma lahirarmu muna nan a cikin karatunmu na a tasawo ko sufanci da abin da yake da alaƙa da shi a makon da ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama ne inda muka tsaya kan maratibul sufiya martabobi ko ko matakai da sufaye suke hawa akan kowane ɗaya daga cikin su muka ce mataki na farko shine mataki na at-tauba yawaita yin tuba wanda mutum ya riga ya karanta ayoyi daban-daban da hadisai daban-daban wanda misala sallallahu alaihi wa sallama shi ma yake magana kan yawaita yin tuba din da aya nan mafi sauki wanda kowa ya hadda shi ba ma kowa yara ma a ta yaranka da ka haifa kan hadda shi shine fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara da kuma aya nan cikin suratul suratul nas da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba mataki na farko kenan yawaita yin tuba babu wani sufi wanda zai hau wannan zai ce shi ya hau wannan mataki ba tare da ya yawaita yin tuba ba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa akalla mafi karanci a kowace rana sufi yayi istighfari don neman tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala akalla so dari akalla so dari idan a dalilin tijjaniya ne mutum zai istighfari da tafi kafa ɗari da rana a matsayin da yamma kenan a matsayin lazimi zai yi istighfari ko dari sannan a cikin wazifansa zai yi istighfari talatin da uku a ɗarikar tijjaniya ke sauran ɗari ko kuma ga sanan dai kowa da irin nasa ɗin ko ba gaskiya ba to aƙalla kenan ba wanda istighfari kwara ɗaya idan mutum Allah subhanahu wata'ala ya sa ya yi ta Allah kuma ya karɓa to dukkanin zulubin shi Allah subhanahu wata'ala ya yafi masa sauran da za su biyo baya duka za a nannin kasu ya koma nan kaga mataki na farko kenan a sugantaka dole ne mutum ya zamanto yana yawaita yin istighfari kare ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wai ne fiye ba bai kuma taɓa yin laifin ba amma yana cewa akalla a rana yana yin istighfari ko dari wani ruwa ya ce so saba'in ko a yake cewa ya yi wannan su ila rabbikum fa inna astaghfirullah fi yawmi أكثر من سبعين مرة هو في رواية في مئة مرة في اليوم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace rana yakan yi istighfari kafa ɗari wata ruwayan ce kafa saba'in to idan har annabin da bai taɓa yin laifi ba zai istighfari sau ɗari to ya tunaninka ga mu wanda cikin kowane lokaci za mu yi laifi kuma muna yin laifi kenan mu ne mafi cancanta mu riƙa yin abin da Abu Huraira yake yi radiyallahu ta'ala anhu wanda abu huraira ya kasance kullum kafin ya kwanta bacci sai ya yi istighfari kafa dubu goma sha biyu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wanda yana ɗaya daga cikin ashabu sufa yana yin istighfari dubu goma sha biyu kullum to ya tunanin ka ga mu kenan mu ne mafi cancanta mu rika yin irin abin da Abu Huraira yake domin ko da yaushe cikin laifin muke in ba mu yi laifi na gulma ba za mu yi laifi na kallon abin da shari'a ba ta halatta mana in ba haka ba za mu fici wani in ba haka ba za mu yi alkawari mu saba ga abubuwan nan laifi kala kala Allah ya ce mana Allah wannan shine mataki na farko mataki na biyu shine al-istiqama to tabbatuwa bisa karantarwar addininka shine istiqama ka tabbatu baka suna wancan hadisin ba da wani ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah dan Allah na zo ne kamin wasanci da abin da zan rike wanda in na rike shi kenan ya wadatar da ni Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce masa qul amantu billahi thumma istaqim ka ce ka yi imani da Allah bi ma'ana ka yi imani da addininsa kenan sun mastakin sannan ka tabbatu akan karantarwar addinin nasa in addinin ya ce kar a aikata kaza to kar ka aikata in addinin ya ce a aikata kaza to ka aikata shine ma'anar kul amantu billah sun mastakin ka ce ka yi imani da Allah sannan ka tabbata akan karantarwar addinin nasa to wannan istiqama yana daga cikin mataki wanda sai mutum ya haushi kafin ya mutu ya matsa mataki na gaba al-istiqama shi yana daga cikin abin da ake gwada mutane da yawa a kai idan mutum ya zo ya ce maka shi waliyi to haka ce kaka ya cewa waliyi ko da ko za a ga yana tafiya a kan ruwa ko da ko za a ga yana tafiya a kan iska ko da ko za a ga ya maka wani abu na ban mamaki haka ce kaka yi saurin yi kauya cikin nan fara duba shi da yana kiyaye dokokin addinin musulunci in yana kiyayewa to shi kenan za ka yarda cewa wannan iya zama waliyi domin shara'i ne da doka ne da Allah subhanahu wata'ala ya sa a cikin alkur'ani mai girma cewa in ana so a gane wali to da wannan istiqama ne Allah subhanahu wata'ala ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ma'anar ayan shi Allah subhanahu wata'ala ya ce inna awliya Allah lalle su waliyan Allah wanda Allah yake jibinta lamarinsu su ne waɗanda la khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu tsoro tare da su a nan duniya ba kuma za su yi bakin ciki a lahira ba idan a duniya babu tsoro babu bakin ciki tsoron cewa na rasa kaza tsoron cewa ko haushin cewa abu kaza ya kubuce min to su waliyai duk Allah ya dauke musu duk abin da ya same su alheri ne domin Allah ya riga ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma ya ce wa nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wal thamarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun na'am wa ulaika humul muhtadun to kaga kenan wa'annan sune sifofi na waliyan Allah subhanahu wa ta'ala sun yi imani da Allah sannan wa kanu yattaquna kuma suna jin tsoron Allah jin tsoron Allah ya hada abubuwa da yawa ko shine taka tsantsan ko kamar yadda wani bawan Allah yake yake siffan cewa jin tsoron Allah shine kamar mutumin da yake cikin ɗakin sa gashi bawali ya kama sai yana kan ya je kamarwa dab da zai tashi kawai sai wani abu ya faɗo na kwalba kar kawai sai ya fashe a cikin ɗakin nashi ya yunkura ya kasalla inda abin ya faɗo ya faffashe sai su kuma yin arziki yin albarka sai suka ɗauke wutar to yanzu wannan bawan Allah yaya za a yi kenan in zai fito daga ɗakin kaga dole in zai tattaka sai kaga yana ɗan tattaɓa haka yana ɗan mimmice kafan nasa yana ɗan yi kaɗan kaɗan ko saboda kada ya je ya wurga ta ya taka wani wuri da zai kwalban ya fashe ya soke shi wani malam ya ce to wannan takatsantsan da wannan bawan Allah yake yi a cikin ɗakin nasa domin kada ya taka wannan kwalaban da ya kashe a ɗakin nasa to shi ne jin tsoron Allah bi ma'ana da abin da za ka yi kai takatsantsan ka gani shin Allah ne ya ce akan wannan abin me annabin sallallahu alaihi wa sallama ya ce akan wannan abin shi ne takowa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi mataki na gaba al-istiqama mutane da yawa daga nan wurin ne ake kada su duk wanda ya zo ya ce maka wani ne daga nan wurin mafi yawancin mutane ke kada su kawai wani mutum ya shahara a wani gari ana ce masa shi waliyi wani daga cikin bayan Allah sai ya ji kaunarsa ya shiga ransa yana son ya zo ya ga wannan waliyi ya je ganshi ya ji daɗi a gaisa a sada zumunci sai ya nufi gari kamar misali ka mun kashe daga nan Kaduna zuwa Maiduguri shikenan bayan ya taho wannan Maiduguri sun gaisa kafin su gaisa afuwan sai wannan mutum da ake cewa bawan Allah ne wali ne sai ya yi kaki sai ya tofa a gabas sai wannan mutum da ya ce wannan ba wali ne a bawan Allah ne dai kawai ba amma bai hau mataki na walitaka ba domin babu yadda za a yi wali na Allah ya ki girmama alƙibla kaga shi abin da ya kalla domin me alƙibla a matsayinka na musulmi ana son ka mutunta ta ka girmama ta shi yasa duk wanda yake karanta littafin fiqh za a ce duk wanda zai kama ruwa kada ya kalli al-qibla musamman in wurin abu ɗaya yake ko wurin da yake ba wai ba ba sun bayi bane fili ne to aka ce in mutum zai kama ruwa kada ya kuskure ya kalli alƙibla ne me yasa domin mutunta alƙibla da daraja ta sai ke to wannan mutumin kuma ba alƙiblan ya kalla ya toba kaji wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara faɗan wani abu cikin wannan ko cewa idan mutum zai yi kaki kada ya tofa shi alƙiblarsa domin nan ne maganansa ga Allah maganansa da shi da Allah sai dai mutum ya tofa a barayinsa na dama ko ko barayinsa na hagu sai to wannan mutumin da ake cewa wali ne kuma ga shi kuma yayi ya tofa a gabas yace to wannan ba wali bane a a dai sai ne daga cikin bayin Allah sai zaka sai ya koma ne to haka fa ake yanzu zaka ga mutane da yawa wanda suke da awan cewa su wali ne za ga abubuwan da Allah ya ce mana ko Allah ya ce mana mataki na gaba shi ya tahajjudi ladabtar da zuciya kan abin da yake ba na daidai ba ne ko mun faɗa a makon da ya gabata cewa wani daga cikin bayan Allah ɗin nan Najeriya ne ma shi wanda zuciyarsa ta taɓa raya masa cewa tana son ta cika ga ya ce wai wai wai wai wai lalle ku yau za ki cika ga ko nan da nan ya ce a shiryo kaza aka gyaro kaza malam aka aje kazan a gabansa sai ya ce ma zuciyar to in kin isa ki fito ki shiga kazan zai yi tafi kaga ba zai yi tafi saboda mene jin zuciyarta ne kawai ita zuciyar da ke kan a kaza ba wai shi bane yake da bukatar kaza ba jikin naka bane yake da bukatar kaza kawai tsabagen sa'awa ne na zuciya yake to shi kenan yau ko za a yi maganin zo ga shi ko wasu malamai suna jingina wannan kisan zuwa ga shehu Usman dan Foji radiyallahu ta'ala anhu still an ƙara kawo wani kisa akan nasa cewa wata rana yana zaune yana bada karatu sai wani mutum ya wuce sai da gaishe shi ba mutum bai gaishe shi ba sai zuciyar su ce kaga wannan mutumin ba duk girman nan naka da matsayin da Allah subhanahu wataala ya maka ya wuce wai ya ke gaishe ka nan da nan sai ce ya kamata ku akwai ma zuciyar nan wani abu yace ayi sauri a wani mutum ya wuce yanzu na ji a kirawo shi nan da nan dalibi aka yi sauri aka kirawo shi bayan ya zo yace yanzu ka wuce ta nan wurin baka yi gaisuwa ba yace eh kaga kana karatu ne kar a yanke maka karatu shi ya sa ban yi gaisuwa ba kawai na wuce yace to zuciya na ya kuke faɗan wani abu cewa wai ka wuce ka ji gaishe ni shi nake son aladabtar da ita yanzu zan kwanta ka tattara ƙarshen nan nawa inda zuciyar take domin ta taushi kama shi ne ya kwanta malamin yake cewa shi ne wuce wani ta a ba sai an a yake tattaka tattaka ta aka ce saboda gano cewa ita ba komai ba ne wannan bawan Allah ya taka ya ce kaka aka ce ya taka ya ce kara ya ce ya shi kawo ladabtar da zuciya mutanen mu nan wani ka iya ladabtar da zuciyarsu kan san ranta ai mafi yawancin bala'i da musiba da mutum zai iya wurga kanshi saboda zuciyar ne nashi ko ai mutum ba zai taba zuwa ya yi sata ba sai in zuciyar nasa ta raya masa cewa ya je ya sata mutum ba zai taɓa yin zina ba sai in zuciyar ne ta rawaita masa cewa je ke ko mutum ba zai taɓa zuwa wurin aikata aikin banza ba sai in zuciyar ne ta ce ya je samu taki mana sufi dole ne sai ka ladabtar da wannan zuciyar ko ta yaƙe ta ta koma cewa bin umarnin Allah da manzansa kawai take ba wai san zuciyar ba wai san rai mutanen mu nawa ne ka iya yin wannan Allah ne ya taimake mu Allah ya yafe mu at-taqrib mataki na gaba kenan wannan shine mataki na hudu wanda sufaye suke hawa ba mataki na farko kaga wahalar shi yawai su ba mataki na biyu shine istiqama tabbatuwa kan dokokin Allah duk abin da ba Allah bane yace ayi to kar a ganka a wurin duk abin da Allah subhanahu wataala ya ce kar a aikata to kar a ga kuma kana aikatawa istiqama ba ke ko kaga jiyarka maganarka mu'amalanka da makwabta ko yaranka iyalanka duka kaga ba karamin aiki bane ba istiqamu ce kiyaye dokokin Allah mataki na gaba ta hadisi ladabtar da zuciya shi ma ba karamin tafiya bane mataki na gaba shine at-taqrir mataki na hudu shine neman kusanci ga Allah ko da yaushe kawai ka rika nema menene zaka aikata domin ka ƙara matsowa kusa da Allah menene zaka yi wanda zai ƙara matso da kai kusa da Allah me za ka karanta ko me za ka faɗa wanda zai ƙara kusanto da kai zuwa ga Allah shi yasa in ka lura da rayuwar iyayenmu a akan abin da suka tsara daga rayuwarsu kenan sai ga mutum ya ware wani lokaci wannan lokacin na karatun alkur'ani ne duk wanda ya rayu da iyayensu zai ga haka cewa suna da wani lokaci wannan lokaci na karatun alkur'ani ne wasu suna karantawa bayan sallar asubahi zuwa karfe bakwai wasu kuma a karfe bakwai zuwa karfe takwas suna ji da lazumin su na karatun alkur'ani ne girma wasu suna nan da lazumin su na karanta da la'ili ko ba ruwan da cewa wai babu isnadi wai tambaye da cewa salatin manzon Allah sai ka nemi isnadi sannan za ka karanta shi babu inda manzon Allah ya sa wannan sharadi kawai salati shine kyakkyawan yabo zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ga dalailin nan suna da shi sun yadda da shi sun yi imani da shi cewa salati ne na manzon Allah sai su ta karantawa ko a rana sai ga mutum ya karanta dalail kafa bakwai me yasa yana neman lada zuwa ga Allah ko domin wannan salatin yana kare shi zai kusanto da shi zuwa ga Allah shine zai ƙara matso da shi zuwa ga fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ko ba haka ba sannan wasu za ka tarar da su suna da wurin su na istighfari wasu suna da wurin su na wasu surori ko wasu ayoyi kamar misali za ga mutum ya karanta tahadi ya karanta tabaraka ko ya karanta ga sunan dai surori mabambanta juna wanda kullum sai ya karanta su banda wancan lazumin nasa na karatun alkur'ani izu biyar ko izu goma ko izu ashirin a kasar hausa ne fa ake samun bayan allah da suke yin sauka su ƙara ɗaura ido ashirin sai ka ji ana cewa mutum mai tamanin kullum sai ya yi sauka izu sittin sannan ya ƙara juyawa ya karanto izu ashirin to sannan sai ya tsaya kaga idan ka ce sittin ga ashirin sai ba ka tamanin sai ka ji ana cewa malam mai tamanin kaka tunanin kuma aikin shi kenan ba bayan ya gama wannan kuma akwai sauran aikace aikace da yake yi don ƙara neman kusancin sa zuwa ga Allah madaukakin sarki to wannan matakin kenan fa na at-taqlid cewa duk abin da za ka ya ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah to a ganka a wurin kai yi aikata shi amma mutanen mu yanzu ana yi kalla ka samu mutanen da za ka ga suna lazumtan wa'annan aikin sai wa'anda su dama abin da suke nema kenan na neman kusanci zuwa ga Allah wannan neman kusancin zuwa ga Allah ba sun same shi ne a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da dai bawa ba zai taba kusanto ni ba da ɗani ɗaya ko da da zira'i ɗaya face na kusanto shi da ɗani ɗaya bawa ba zai kusanto ni da ɗani ɗaya ba face sai na zo masa ina mai sauri bawa ba zai zo mini ina mai sauri ba face sai na zo masa ina mai sassafa hadisi kudu hadisi kudusi ne wannan ba wai duk ma kai tunanin hadisi da izi ne hadisi kudusi ne saboda haka suna suna to ya to yanzu mataki ma na farko Allah ne yake a kusanto shi to ta yaya za ka kusanto Allah ko in ka ce Allah yana sama ne to wani irin tsani za ka hau ko ba haka ba wani irin tsani ne wanda yake da tsawo wanda za ka hau lada ko shi ne ake ce ma tsani ya isa rauta wani irin tsani za ka tattaka ka tattaka ka haura ka haura sai ka je sama ta ɗaya sai ka leko ka ce Allah ka hanya maka kusa da kai babu ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alqur'ani ne ima yake fashiru ila Allah ku yo gudu ku gudo ku gudo ku do ku gudo ku zo wurina to ina za ka yi ta gudu a doron ƙasa ka yi ta gudu ka yi ta gudu ka ce ga wurin da Allah yake ko shi kenan sai muka kiyaye Allah subhanahu wataala ya ce kalla la tuti'hu wasjud wabtari Allah ya ce ai ai sujada lokacin da ka sa goshinka a ƙasa to lokacin ka kusa da Allah kenan sai muka gano yawaita yin nafil fili yana daga cikin abin da aha yana daga cikin abin da ke ƙara kusantar da bawa zuwa ga mahaliccinsa kenan daga nan za ka ga wa'annan sufayen suka ɗauki hanyoyi na nafil fili daban-daban daban-daban daban domin ƙara neman kusanci zuwa ga Allah ga ɗayan hadisin can wanda shine ya fi shahara kan wannan fagen wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin hadisin kursi inda yake cewa bawa bai taɓa kusanta na ba ka kalla bawa bai taɓa kusanta na ba da mafi soyuwan abin da nake so kamar abin da na farlanta masa duk a cikin abubuwan da Allah ya fi so shine abin da Allah ya ce maka wajibinka ne to ka aikata Allah ya ce na fi son wannan kenan ba lafisi ba ne ka je yin aikin farilla ka je kana yin da nafila Allah ba zai karɓa wannan ba domin ga abin da yake wajibi ba ka yi ba ka je kana yin nafila ko ba haka ba zai yi wannan kamar misali in baka gano wannan misalin ba kai ne ka sa yaronka ya wanke maka moto shike na yaron nan sai ya yi wanke motar sai yaron nan ya je ga kota kalmin ka yana wankewa za ka ji daɗi abin da kake so kenan to ai kusan shi ne ga abin da yake wajibansa ne kai ka ce yayi na ya wanke motar ya ya zo yana wanke takalmi sai ka ce wai ya burge ka ka ji daɗi to ai kaman haka ne Allah ya ce ai salloli guda biyar mutum ya ce ba zai yi ba shi zai je ya rike tarbiyya ya ce cewa astaghfirullah Allah sai ya karba Allah ba zai karba ba an ce kai sallah ka ji sallah ka ji kana yin azumi sai Allah ya karba Allah ba zai karba ba tunda azumin ba na farilla bane na nafila ne Allah ba zai karba ba kenan Allah subhanahu wataala ne yace ayi wa'annan sallolin to ya fi so a yi su lokacin watan Ramadana ya zo Allah ya fito a yi wannan azumin watan Ramadana ko a yi salloli a yi azumin watan Ramadana lokacin ba da zakanka ya yi to ka bada wannan zakar shi Allah ya fito bai wa banka je kana gina masallaci ka kalli wani abu kuma Allah lokacin fitar zakanka ya yi fitar da shi ba wai da je kana gina masallaci Allah ya ce ba shi saka ba wannan haƙƙin na bada zakar shi ake so ka bayar ya yi tsare maka kuɗi da zaka je aikin haji to ka je wannan aikin haji ba wai ka biya mu wasu ba an gane ko domin biya ma wasu aina juna ne wannan ko hanya ne na sadaka dan in na biya maka kuɗi ka je aikin haji ni sadaka na samu ta a matsayin sadaka ne a wurina ko in kai wannan aikin hajjin Allah zai bani lada to ai kai ma wajibi ne a kanka kuma ka tuka yi to kaga ai ai ba ai biki ka gani Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya yafe mana kenan wannan hadisi sai ya ce abinda Allah subhanahu wataala ya so bawa ya aikata shi ne abinda aka farlanta masa sai Allah ya kara kan wani ba cikin hadisi yace bawa ba zai gushi ba yana kusanto ni da na tilfiri har sai na so shi idan na so shi to kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsaru bihi wa yaduhu allati wa yaduhu allati yamshi biha yamshi biha wa rajulu allati yamshi biha wa la in sa'alani لأوفينه ولئن استعاذني لأجيرنه ولأعيذنه لأعيذنه kaga na dan karatu ne da ni nake girgirowa da yanzu an kama ni ko kaga shi da alittaji yake ana karantowa ƴan wasu na ƙara ansawa suna ƙara sada kenan Allah subhanahu wataala ya tabbata cikin wannan hadisin cewa bawa ba zai kushe ba yana kusan tona da aikin nafil fili har sai na so shi idan na so shi to ni ne zan zamanto jinsa ni ne zan zamanto ganinsa ni ne zan zamanto hannunsa ni ne zan zamanto kafansa malamai suka zo fassara wannan suka ta maganganu ko wasu malamai suka ce a abin da ake nufi da gani shine bawa ba zai kalla abin da Allah ya haramta ba abin da ake nufi da ji shine bawa ba zai ci abin da Allah ya haramta ba abin da ake nufi da hannunsa shine bawa ba zai yi amfani da hannunsa ya dauki abin da ba nashi ba abin da ake nufi da kafa shine bawa ba zai tattaka da kafarsa ya je wurin haramu ba Allah ya saka musu da alheri wasu malamai suka ce wa ya gaya mu shi dai Allah abin da ya faɗa shine zan zamanto jinsa zan zamanto ganin sa ku tsaya nan ku tsaya nan haka Allah ya faɗa ka ku je kuna fassara wasu abubuwa wanda zai yi ba haka Allah yake nufi ba amma an ka tsaya dole abin da Allah ya faɗa shi kenan ka huta ko kuma da yawa haka za ka gani ko domin da aka ce gani ai da yawa ko wayanda suna nan sai su gano abin da yake kan ko kisan sai na umar yake shi ta mafi shahara akan wannan ko sai na umar yana garin madina amma yayi hango abin da yake siriya karamin karamin tafiya ne ko daga nan zuwa central bank aka ce ka kalla ai ka san karam ba karamin aiki bane ka kalla kuma ka gani bishiyoyin nan da motocin nan duk za ka kare amma shi daga nan kaman ba misali kaman ka ce daga nan zuwa Nijar karamin tafiya ne ai ba karamin tafiya ba ko ai ko daga uwar takan da aka ce ka lego zuwa Balo ai sai kai dogon aiki ko domin zaka da dan haka aka ce wa dan labulan ya dan kauce to fa labule ma ce ba wai gini ba Allah yake to idan Allah ya jibinci ganin naka to duk abin da yake nesa ma zaka gani abin da ake faɗa a nesa kuma zaka ji shi a yafe mana takrini shine mataki na gaba sai abu na gaba sufaye suna da mataki wanda ake kiransa da suna maratibur ruhiyya wannan maratib ne wanda rai ne yake hawan shi rai ne yake hawa mataki na farko shine al-maqamat a wannan maratibur ruhiyya din an kafa shi zuwa gida akwai marati akwai al-maqamat maqamai akwai al-ahwal halaye da mutum ke iya tsantar cikin shi a ciki al-marati al-maqamat din nan na daya akwai at-tauba wancan wanda muka yi kaga guda hudu ne ko to wannan barka dan su guda tara ne a wannan al-maqamat din maqami maqami maqami maqami kamar a ce aji na ɗaya aji na biyu aji na uku aji na hudu ko ko kamar a ce in soja ne a ce igiya ɗaya igiya biyu igiya uku ko kaga daban daban suke to wa'annan su ne makaman makami na farko a tauba kaga an ƙara daidai hawa makami na biyu shine asabu haƙuri haƙuri ba wannan mataki ne daga cikin matakai wanda yake da alaƙa da tsawo dama kuma tsawo din dama musulunci ne Allah ne kuma ya umarni da ai hakurin ko ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu ba ba ce ba ba an gano wannan ko kiran da abin da kake ganin sufayin suna yi karantarwa ne na cikin addinin musulunci kai ne ka kasa ganowa saboda baka je kai karatun ba ko baka dauki karatun wurin wayin da yake ahalin abin ba asab hakuri ko fasi sabran jamila wa ayoyi daban-daban Allah subhanahu wataala ya gawa manzansa cewa yin hakurin ko ga wancan ayin Allah subhanahu wataala yake cewa hasbil kama sabara ulul azmi min ar-rusul ko ba haka ba wala tasta'jil lahum ga ayoyi nan daban-daban wanda suke umartar mutane da su hakuri ko wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wannan aya ita ce aya mafi girma wanda malaman sufaya suke kara istishari da ita cewa Allah subhanahu wataala yana umartar mutane da su lazumci irin waɗannan mutane tunda gashi Allah subhanahu wataala yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka hakurtin da ranka ko bi ma'ana ka sa zuciyan koran ka ya hakuri ya daure ya rika zama da mutanen nan da shi ne ma'ana wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum suna roƙon ubangijinsu ko suna kiran ubangijinsu safe da maraice me kenan lazimi ko ba haka bane lazimi eh za dan suna yin lazimi da sabi da kuma maraice suna yi to aka ce manzon Allah ya hakuri ka hakurtar da ranka ya rika zama cikin ko ko da wala kai dalilan tijaniya ba amma kai ma dai tunda aka ce manzon Allah ya rika yin haka to kai ma sai ka rika yi ko ko da wata madalila ba sai kai ma ka samu wani sigidi da zaka rika ambatan Allah da shi ko da la ilaha illallah ne kai kai ma da safe kai la ilaha illallah kai kai ma ba iyaka kai kai don ga da so ko ba iyaka amma musulunci ya fi kanta samu wani adadi wanda za ka rika yi domin mene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in kalla mafi soyuwar aiki a wurin Allah shine abin da aka dawwama a kansa ana yi ko kankantar sa zaka iya cewa kai kullun zan da kullun garin Allah ya waye zaka yi istighfari kwarawo in za ka kwanta bacci zaka yi istighfari kwarawo to ka daure ka ci gaba da yin wannan abun kullun kullun to Allah ya kusan haka maimakon ka ce zaka yi istighfari yau dari sai bayan sati sai ka ƙara yin dari sai bayan sati kuma ka ƙara yin dari a Allah ya sha ni ba na son jin na fi son ka ɗau abin da kullum za ka riƙa yin kullum shi ka ga su su baye musamman su yan tijaniya ɗin sun ɗauka abin da za su iya yi ko da safe su yi istighfarin su dari da rana su ƙara yin dari da safe su yi la ilaha illallah dari da rana da yamma su ƙara yin la ilaha illallah dari shi salatin annabi dari da safe da rana ma su ƙara da yamma su ƙara yin dari ko ka taɓa ganin wani ya ce wannan aikin ya yi jeji a yawa wani ya ce ya yi ka gani ko shine adwamuha wa in qalla abin da aka dawwama kai to mun san Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce maka wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi me yasa take yi Allah ya ce yuriduna wajha suna neman yardan Allah wayannan da suke wayannan lazumomi da wayannan azkaran suna yi dan neman yardan iyayen su ne ko neman yardan shehunan su suna yi ne dan neman yardan Allah subhanahu wataala kenan kaga ayan ce ma da inda dikan masu take ko wala taru aynaka an turidu zinata alhayati dunya wala tayman aghfalna qalbahu an zikrina ka kara ganin ko wala tudai man aghfalna qalbahu an zikrina kakkace tana yi ma wannan mutumin da zuciyarsa ta rabkana daga ambatan Allah kakkai zaman to kana masa biyayya a ya koma can gefe ta harkar sa kai ka zaman to ka kama bayan Allah ko shine ma'anar wata sabila man anaba ilayhi ka bi ta farkin wannan mutumin da ya kamo hanyar dawowa zuwa ga mahaliccinsa an gane wannan Allah ya ce mana asabru hakuri ke ko ga aya nan nan kusa kusa wanda kowa ya haddace yaran kamar na gida sun haddace wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wal asri innal insana lafi khusr sai Allah ya ce mene illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bis sabr kenan wannan maganin ka kalle su suna da cewa to a cewa su musulunci ne abin da abin da yake karantarwa ne shine su in tsayi kallon suke ta kokarin hawa kowane ɗaya daga cikin ko ba haka ba eh wani babban malami dan Najeriya ya taɓa zuwa ya sama shau Ibrahim ya taɓa Allah ta'ala an da suka haɗu a Makka ya ce wa na zo ne na same ka domin kana da kana da ɗalibai kana da ɗalibai da yawa a Najeriya ina son ka ɗaliban ka magana na Najeriya mu haɗa hannu da kai domin ciyar da addinin musulunci gaba wanda wannan malamin ya shahara wurin cutar da shehu Ibrahim sosai ya shahara shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala an ya rubuto wasiƙa wurin ɗaliban su da ke nan Najeriya kamar su shehu Tijjani zangon bari bari ko malam Tijjani na yan mota ko sannan waye sauran dai ɗalibansa da ke Najeriya shau ya rubuto masa wasiƙa ya rubuto musu wasiƙa ya ce wannan mutumin naku na Najeriya ya zo ya same ni ya ce yana neman a haɗa kai da ku wurin ciyar da addinin musulunci gaba saboda haka ina gaya muku ku haɗa kai ciyar da addinin musulunci gaba tare cewa yana cutar da shehu yana zagin shehu yana cewa shehu kafiri ne shehu mushriki ne yana abin nan shehu duk sai ya haƙuri kawai saboda mene ya riga ya hau wannan matakin Allah ya ce mana Allah ya ce mana abu na mataki na gaba shine ridallah neman yardan Allah mataki na gaba shine mutum ya ci neman yardan Allah haka za ka ganta ko duk abin da suke suna yi ne kawai don neman yardan Allah duk abin da za ka to wannan mataki ne shi ma mai zaman kansa domin ne me yasa saboda Allah subhanahu wataala ne ya faɗa cewa wa ridwanun min Allah akbar shi mataki na yardan Allah Allah ya ce ya yarda da kai to ya fi komai girma malamin da cewa suka yi yardan Allah to ya fi aljanna a ce Allah ya yarda da kai to ya fi aljanna ma daɗi to nan bayan Allah fa sai su ta aiki don neman yardan Allah yanzu nan bayan Allah sai a ce kuma wai ba musulmai bane an musu adalci wa'annan bayan Allah sai a ce wai mushrikai ne an musu adalci wa'annan bayan Allah sai a ce wai yan bid'a ne an musu adalci bayan gaji tana gani ayoyi daban-daban a alqur'ani ko ba qur'ani ne karanta ba ko da wani ma'ani ne wannan ba ayoyin qur'ani ne daban-daban wanda su ne suka yi umarni da wa'annan abubuwa an musu adalci kenan Allah ya ce mu Allah ya ce mu mataki na hudu daga kan daga cikin makamat da ke na yanzu ko shine al-yaqini sakankan cewa sakankan cewa duk abin da ka gani Allah ne Allah ne zai ko ga ga kisan annabi Ibrahim ga kisan annabi Ibrahim nan ko wa qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min yace qala bala walakin liyatma inna qalbi mutum ne ƙini ke nufa ake nema yanzu qala fa khudh arba'atan min al-tayr fasurhunna ilayka ko fasurhunna ilayka thumma ala kulli jabalin minhunna tis'an thumma hunna ya'tinaka sa'ya mataki ne ƙini ne wannan kenan mataki ne wanda sai an hau an hau ka kalla ba annabawa ma ba gogori ko suke akan wannan matakin gashi nan ka gaji annabi Ibrahim abin ko balamma ta mai qala alamu anna Allah ana kulli shay'in qadir da ya da kan Allah mai iko ne akan komai yanzu me ya faru da shi kenan yanzu ya zama to yakini kenan ko Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya ba mu ikon gyara menene kisan annabi Ibrahim din da yake cewa فلما تجن فلما تجن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فرغ قال أحب الآفلين فلما رأى الشمس باذخة قال هذا ربي هذا أكبر falamma afar qala ya rabbi inni bari'un mimma tushrikun menene wannan mataki yaqini ko domin duka wa'annan abubuwan duka suna karewa ko falamma ra'a al-qamara falamma afalat qala uhibbu al-afil falamma ra'a ash-shamsa falamma afalat qala la in lam yahdini rabbi فلما رأى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفرت منه فلما أفرت قال إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين kenan ya samu ne yanzu yakini to wannan yakinin ba shine mataki na hudu da sufaye suke hawa karamin aiki wai suke yi ai ba karamin aiki suke yi wani a yi zalintan su a rika cewa kashirai ne ɗan wuta ne mushrikai ne har ma ana cewa kai su wuta kai su wuta kai su wuta mataki na gaba al-mahabba al-mahabba soyayya kai kana son kowa kalla ba kai kana son kowa shine mataki na gaba al-mahabba soyayya in dai wannan abin an ce halittar Allah ne to kaji kana son shi kana masa fatan samun rahaman Allah wannan shine karantarwar addini ba soyayya kenan idan ka tsaya ka kalla sai ga addinin musulunci gaba ɗaya dama akan soyayya aka gina shi ka so kowane halitta na Allah ko me yasa saboda shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an turo shi ne saboda ya zama tura hama ga dukkanin talibai duk wani abu wanda ba Allah ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahma ne gare shi to saboda haka kai ma ka so kowane irin abu in dai halittan Allah ne ka so shi tunda kai an ce ba za ka iya ba ko ga hadisai nan da ayoyi wanda suke nuna maka cewa ayan nan ko wannan soyayyar shi ne abin da aka gina addinin musulunci a kai Allah subhanahu wataala yana gaya maka kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kaga kenan akwai soyayya ne tuhibbuna Allah kuna san Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah sai shi ma Allah ya so ku kenan Allah yana son ka aikata irin aikin da yake ko ka so shi shi ma sai ya so ka in ka ji Allah shi kenan mutum ya dauko maka rai wahala ko shi ne wancan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana son haduwa da bawa matakar bawa yana son haduwa da shi Allah baya son haduwa da bawa matakar bawa baya son ya hadu da Allah soyayya ne wannan ko kiyayya soyayya ko ba haka ba la tajid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum soyayya ne ko yin sallama ga dan uwanka soyayya ne alama ne na soyayya domin ka ce masa amincin Allah ya tabbata a gare ka wanda ba ka san zaka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka soyayya ne fa yasa idan mutum ya mutu musulunci ya ce a tsaya akan kawo akan gawansa a yi masa sallah domin da ne a roƙa masa cewa Allah ya yafe masa Allah ya sanya ta aljanna domin da babu soyayya sai a ce dauke shi kawai a ji a wurga shi a rafi mana ko ba ko a kona ko ba soyayya mani soyayyan ne ba zai sa ba gashi kana kallo baban naka ne ya rasu zaka dauke shi ka je ka sanya shi a sanya shi a rami da kai ko domin mene in ka bar shi haka akan tudu tsuntsaye ne za su zo su rika takulansa suna ɗiban naman nama suna abin nan kuma ya zo yana wari mutane suna toshe hanci suna cewa mahaifin wani ne soyayyen fa yasa aka ce ka je ka birne shi ko soyayyen ne ban akwai wani rami wanda ba zai ba toshe ba za ka ga wani wuri can a nan ka toshe da Allah sai musulunci ya ce to bara ƙara gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake la yu'minu ahadukum حتى يحب لأبيه ما يحب لما يحب لنفسه imanin ɗayanku ba zai taɓa cika ba har sai ya so ma ɗan uwansa ka kalla wannan kalmar da annabi ya amfani da ita har sai ya so ma ɗan uwansa abin da yake so ma kansa soyayya ne zai sa ka so ma ɗan uwanka abin da kake so ma kan ko kiyayya soyayya kina wannan addinin akan soyayya aka gina shi ba akan siyayya ba amma mutanen mu da yawa yanzu an yi watsi da wannan karantar wannan addinin kaga har fata ake mugu abu ya samu wani dan uwanka kuma musulmi wanda ana so ka so ma dan uwanka wanda in halitta ne na Allah ana son ka so ta ko ba shi yasa ba za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta addu'a yayi ta addu'a yana Allahumma hadi qaumi Allah ka shiryar da al'umma cikin yadda mutane nan me yasa saboda soyayya zai iya cewa Allah ya halakar da su domin in ka tana lokacin da aka faɗa wannan lokaci ne da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo har suka jijjibe shi dutse mala'ikan dutse ya zo da shi da mala'ika jibril ya ce Allah ya aiko mu yana gaishe ka ya ce me kake so a ma wa'annan mutanen da suka jijjife ka da dutse me kake so Misala sallallahu alaihi wa sallama ya ce a yashe mu ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa ta karkashi ta zuri'ansu a samu inda za su yi imani da ni su rika bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da an yi shirka ba a yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirya da mutane na domin ba su su bane ba san cewa ni rahama ba soyayya ne wannan kun kiyayya ka kalli mu irin cin mutunci da suka masa ka kalli inda suke ce masa sayyidina Hamza ko bakkansa suka kashe shi suka fasa kirjinsa suka janko hancinsa suka kafa shi amma a ƙarshe fa ya kama ko duk ga sunan lokacin da aka zo aka yi fatan maka ga sunan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kalle su shi yanzu ne kuke tunanin zan mutu ka kalla wani girma ba wanda su ne suka cutar inda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinka ba zai taɓa ɗauka ba in fact yana daga cikin dalilin cutar da shi ne ya sa matarsa matar su la'ana Khadija ai wannan boycotting din da suka yi masa ko aka ce an tura an sun sa za exile kenan za a iya cewa kamar a wani turancin amma ana gan su kiransa suna boycott da turanci shine a yanke alaka da mutum ai sun ma manzon Allah haka da iyalansa da duk wani wanda yake tare da manzon Allah aka yanke duk wani alaka tare da shi ba za su fita daga cikin gidan su ba kamar ka ce dai a turanci house arrest a karamin turanci house arrest haka suka ma manzon Allah ba wata kiya jalinta ya yi ƙasa da kai damuwa an takura an ce ba za a siya daga wurinku ba kuma ba za ku siya ba ya kenan mutum zai rayu ba za a aure ku ba ba za ku aura ba ku kadai kenan a wuri ɗan tsoho haka ba a ƙarshe da Allah subhanahu wataala ya hukunta ne matar ta da ba za a ce kai tsaye su ne ɗari bisa ɗari ba tunda mun san cewa a musulunci ba wani wanda ya sai kashe wata rai sai in lokaci ya ce ko amma a cikin wannan ce ko ba a daɗe ba bakkansa abu dalib wanda ya ne shi ma ya zuwa suka ƙara gallaza masa suka gallaza ma musulmai amma yanzu ga an kawo su ba duk ga su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce me kuke tunani yanzu mu suka ce to kai dai dan mutunci kai dan babban gida ne babu abin da kaga da sai mutunci saboda ka babu abin da yanzu muke tsammani daga wurinka sai da mutunci sai alheri qala sallallahu alaihi wa sallam ya kalle sai shi ithabu fa antum mutlaqa to ku tafi duka na yafe mu duka na yafe mu to daga nan ne ba ka ba Hausawa ta samu wancan kalmar na talaka ko shi an yaje maka jika irin jikadin nan kawai talaba an yaje mu to shine wannan matakin fa al-mahabba so ka ji kowane irin halitta in dai halittar Allah ne to kana son wannan abin domin ba za ka iya yin shi ba ko ga gudanan kana gani wanda ke shine halitta mafi kankanta ko ga kiyashi in an ce kai ɗaya daga cikin za ka iya ne mutum ba zai iya ba to ka ji kana son wa'annan halittun saboda Allah ne ya yi wannan shi ne karantarwar addinin mu ce za ka ga wa'annan manya-manyan bayan Allah ba za su taɓa taron mutum ba ba za su taɓa taron mutum ba ana ba da kiskan wani babban shaidi a nan Najeriya dan Maiduguri Maulana Sharif Khalil radiyallahu ta'ala anhu an ce ɗaya daga cikin almajiransa yayi wani babban laifi shaidi baya gari mutane kasan mutane ana ta buga ma shayi waya ai wani kaza kaza wani kaza kaza shike da shi ya dawo Najeriya sai aka ce ya ƙara canza cikin shi a kace shi shi ne bai aikata kaza shi ne aikata kaza sai ya ce mu sai ya ce mu sauran ɗaliban yanzu kuna son mu ƙara bar mu shekai shi ne shekan ya ƙara samun nasara a kansa ai ba za mu bar mu shekan kayan mu ba mu ma daga nan muka dauka duk wani kaya mu ma ba bar mu shi ba an gane wannan ko ga wani kissa tun na wani shehin shi ma da ake bayarwa wani daga cikin muridai yana yana yana yana yana kan matan shi shehin zaba yana kan matan shi har labarin ya zo kunnen shehi sai sai ya ce shi ke an gama wance na rabu da shi sai ya sake ta yace kuma ba za ta fita daga gidan shi ba dama haka musulunci yace ko يا أيها الذي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين الفاحشة مبينة يشي يشي أجدن ذات العدة تجمع عدة bayan an gama idda shi kenan sai ce to shi kenan yau wance ta gama idda gobe za a daura mata aure a yau ta gama ko ne ce jiya ta gama idda yau za a daura mata aure da wani saboda haka za ta goma goma da wani sai aka sai aka sai goma goma ga nan sai aka daura masa aka daura mu wannan almajirin aure da wani da wani shi ka gani ko banda bayan Allah waye zai wannan a yanzu ba idan mutum kisa ji matan ka Allah ya kare shi kenan sai abokin ka ya aure da sai ga an fara kan aure juna ko ba ka bane ta nawo ta muke ji da mu da ko nawa kin kisan Hausawa wai wai wai ladan ya ladan ya saki mata liman ya aura ko sai ta ajeri liman ya wai goyi sai ajeri da sau sai ta an jeri ta wa wuce lalatawa ba eh to ka gani to wannan ba shine almahabba da ji kana son kowa mataki na gaba shine at-tawakkul dogaro ga Allah karka dogara da dabaranka ko wayanka ko iliminka a'a dogara ga Allah Allah subhanahu wata'ala ne yake yi ko domin idan kwarewa ne likitoci nawa ne suke zuwa yin operation a yi operation ɗin kuma a yi failing kwararru da yawa kansu ya shi kwararru ne su operation ɗin a baki direbobi nawa ne kwararru wanda suna ji da kansu har suna faɗa shekara kaza muna tuki shi kenan sai rana ɗaya kawai zai ga kuskure ɓara ɗaya an samu ko saboda mene yana ta dogaro da wayensa da kwarewansa bai dogara ga Allah ko ba haka ba teloli nawa ne suke gudun cewa suna ganin su sun ke yanka kaza kaza ba wanda ya kai suke yanka alaji shi kenan sai an buɗe yaji kawai sai mutum ya gama cincikawa sai ya tuna ba a ai ai ba kaza bane ko ba haka bane mata nawa ne suke yodaruwa saboda cewa sun iya girki sai a zo a girke girki ya yawa ko ba ga bane kenan abin da ake nema wurin musulmi shine duk abin da yake kansa ya dogara ga Allah ne cewa ba dabarar ka bace a Allah ne zai dafa masa shi kenan Allah ya ce dama wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu kenan wannan yana maka cewa tawakkulin nan da yake mataki ne daga cikin matakan sufantaka karantarwa musulunci kama wanda bai karatu ba zai taɓa ganewa ba sai ke kawai kaga tufa yana sun je sun kirkiro wasu abubuwa suna ta suna cewa mutane a dogara ga Allah Allah ya ce mana mataki na gaba a wannan al-istiqama tabbatuwa ba bayan ka kara wuto wannan dogon zangon kuma ta kara cewa al-istiqama nan dai ka kara tabbatuwa bisa karantarwan addininka bar garin cewa ka hau matakai da yawa ka hau matakai da yawa a'a kana nan akan karantarwan addininka ko ba ka kai mataki na gaba tahzib ladabtar da zuciya wanda dama ka riga ka dauko shi tun a baya ko sai a tsari tsara neman kusanci duk da ka hau wayannan matakai guda takwas nan ba ga mataki na tara kuma za ka ce ƙara neman kusanci zuwa ga Allah kenan ana neman ko da yaushe duk irin makamin da Allah ya baka a duniya ne ko ko a ɓarayin addinin ka ne kar ka gushe kana ƙara neman menene zai ƙara haɗa ka da Allah ai abin da sahabbai suke ta yi ko ba haka ba ga shi dai an riga an kai mataki wanda idan da ni da kai ne sai mu tankwasa hannunmu mu ce to ai shi kenan an gama an ba mu aljanna ba ko dan Allah ya ce sayyidina Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Sa'ad fil janna ko ya ta bada ya ta kyautan aljanna wa an ba shi aljanna wa an ba shi aljanna wa an ba shi aljanna shi kenan sai wayannan sabon suke to shi kenan sai mun samu aljanna kuma shi kenan mun daina sallah mun daina sadaka mun daina taimako ina da an ce kaza ko sai ga mutum ya kwaso duka dukiyar shi ko kamar yadda sai na Abu Bakar ne yace duka a sai na Umar ne ya fara kawo ko sai na Umar ya kwaso dukiya da yawa ya kawo wata Allah ya ce a sai na Umar ne wanda ya ce a ajinciya na ne gaba ɗaya na kwaso na raba biyu shi ne na kawo wannan rabin wannan rabin dukiya na ne na kawo ta ne don Allah bayan fa ya riga ya samu aljanna wanda in ni da kai ne za mu yi sadaka ne dan mu samu aljannan kuma ne to shi ya riga ya samu aljanna to wai yanzu yaya kenan kuma me yake ƙara nema ƙara neman kusanci zuwa ga Allah da manzansa ba a gushe ba sai ga sai ba a ɗauki wani lokaci ba sai ga sai nawa baka da shi ma ya kwaso kuɗi da gidan jama'a sai na bakar me ne wannan yace ai duka abin da na mallaka ne gaba daya na kwaso na ce na bai wa Allah da manzansa to me ka bar ma me ka bar ma iyalan naka yanzu kake tunanin cewa akwai mun shinkafa ne a gida ba akwai buhun makara akwai na magi ko ko da ke magi ba cewa buhu ko sai a ce dai dan magi ba to to babu wannan to me ka bar ma iyalan naka yace su ma na bar musu Allah da manzansa kenan ƙara neman kusanci ga Allah kenan ana gaya mana wannan ne saboda da ni da kai ko da yaushe mai ta neman kusanci ga Allah menene za mu ya ƙara kusanta mu ga Allah kai ka san aikinka kai ka san abin da kake yi wanda cikinsa ne za ka iya neman kusancinka ga Allah Allah ya taimake mu lokacin sallah ya riga ya karatu za mu tsaya a nan wurin abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba lada wannan mun tsaya ta kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana innahu wali zalika wal qadru alayhi inna al-mawla wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh in akwai tambaya daya biyu sai mu hasa tambaya sai mu sallah wa alaikum assalam almajirinka
ina da ake karanta mana zai shi da ilimi wasu yawan mu muna da kuka yi amma abin dubawa din a lokacin da ma da yake karantawa idan zai yi dan ba da lafiya da yi lokaci yanzu a lokacin da ma da yake ta musamman kakan nan ya zama mu ma muna da shi mun kuma gida kuma an faɗa yi nazari a kan Allah sarki to wannan karatuka ne da muke da ɗalibai a makarantar mu na ɓarayin sanawiya shine rubutawa muke yi haka kamar yadda kake gani da date da komai haka nan ake yin bincike sai a rubuta su a ta rubutawa haka shi ma zaka ga takardar gashi daidai da mata ta yake ne to ɗaliban ma da yawa yau na ga ban gan su ba ba ma sa zuwa da nasu takardar sai ni ne nake ta zuwa da nawa ko Allah ya fi mana Allah ya je mana kaga sai dai inda da kuma kace za a ta yin photocopy kaga za a ta yi ana tsayawa ana abin nan amma in dai duk da haka ana so haka din za a iya bayarwa sai a ga photocopy mu ba wani abu bane a wurin mu ba mu dauki ilimi abun rowa ba ne ba mu dauki ilimi abun rowa ba in duk da haka ana son shi haka za a iya bayarwa ko za a iya samu ke daga cikin ɗalibai a karɓar nasu a ji a yi photocopy in wannan din ma ke so duka ne ba nan da wannan
musamman a ake rana a kabarin. Amma dai mu ɗan sa